السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya samu cikin rayayyu a wannan safiya kuma muna roƙon shi samun albarka a cikin ta a ci gaba da karatunmu na muftasar al-akhdari yau za mu tashi inda yake cewa wa man asara salata haka ne yace wa man asara salata hatta kharaja waqtaha fa alayhi dhanbun 'azim إلا أن يكون ناسيا أو نائما ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد وأنا سني أبو بوان لما لم يقامنا أو أن مقطعي نفل كويسي ومن أخر الصلاة دون ليجنك التسلى حتى خرج وقتها حل كسين تعبتا فعليه ذنب عظيم وهنا دا ذنبي من جرم أكنسا تندى ما يقيا منا لوكوتا سلّى lokacin azahar daga kaza zuwa kaza la'akar daga kaza zuwa kaza haka nan har zuwa asubahi to ashe kowa ya san lokuta akwai kuma muktari akwai zaruri ga kowace sallah fa'idar dama ilmantar da mutum lokacin sallah dan ya san hududinta domin sallah kamar da Allah madauki gaya mana a cikin alkur'ani inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah allah maɗauki ya sanya ta ta zama a kan muminai wato wani wajabtaccen abu ne shine ma'anar kitabar abinda aka wajabta mawqutan abin yi wa lokaci wannan muhimmanci za mu ƙara fahimtar sa in muka tuna yadda allah subhanahu wata'ala lokutan nan da muka ji na sallah bai wadatar da ko bai wadatu da cewa kawai a gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah kaza zuwa kaza da kaza zuwa kaza ta hanyar wahayi sai da aka turo mala'ika Jibril ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa lokuta ba wai haka ba ma har ya zauna tare da shi ko kuma ya zo wurinsa kowace sallah lokacin muktari ya zo ya sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna masa ga lokacin muktarin azhar la'asar haka aka yi magariba haka aka yi isha'i ma haka aka yi asubahi haka aka yi washe gari ya sake dawowa ya yi sallah da shi a lokutan farkon baruri don ya nuna masa wannan hukuncin baruri don haka maganar muktarinan da baruri ba kawai malamai ne suka kefe shi ba yana da dalilinsa da asalinsa yawwa lokacin da mala'ika ya zo sallah da manzo Allah sallallahu alaihi karan farko annabiyu ba wannan lokacin bane shine malamai suka fahimci wannan muktari wannan kuma baruri har zuwa kuma karshen lokacin da ya bayyana masa shi kun yana da muhimmanci a rika kula da sallan nan akan lokacinta shi yasa ya ce duk mutumin da ya dinkirta sallah bayan ya san wannan lokutan kuwa yana sane har lokaci ya fita sai ce fa alaihi zambun azim to akwai zunubi mai girma a kansa illa an ya kuna nasiyan sai in ya zama da mantuwa ne ko kuma na'iman ya zama bacci yake idan mutum dama mai mantuwa ne to Allah maɗauki dama ya karɓi addu'ar mu na cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na ya ubangiji mu karka kama mu da laifi in muka yi mantuwa ko muka kuskure dan haka da mantuwa da kuskure Allah baya kama mutum da laifin su duk abin da kai ko da mantuwa ko da kuskure to baya cikin abin da za a rubuta maka zunubi kuma akwai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam dama da ya bayyana cewa a من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا استيقظ da idan mutum ya yi bacci ya manta bai yi sallah ba ko a ya yi manta kai bai sallah ba ko kuma bacci ya fi karfinsa har aka yi sallah lokacin da kuma ya fita sai ci to ya sallace ta lokacin da ya tashi ko idan da karawa ko kuma in ya tuna in ya tuna ta in mantuwa ce yau ma'ana har ma yake kara cewa laisa laha waqtun illa zalik ba ta da wani lokaci ban da wannan auka maƙala sallallahu alaihi wasallam to nan kafin mu je duk da mu tsaya iya nan maganar da yayi ta idan mutum ya jinkirta sallah da gangan har lokaci ya fita matsala ce da akwai dogon zance a tsakanin malamai a kanta amma wannan abin da ya kawo shine mazhabar malikiya cewa idan mutum yana zaune haka kawai a zahar ta zo bai yi sallah a zahar kalau yake yana sanar da lokaci lafiya ba abin da ba kuma wani shigul ba kuma bacci kawai bai tashi yayi ba har magariba sai da yi a zahar bai la'asar ba misali me hukuncin da gangan haka kawai to wannan matsalar saboda girmanta kasancewar kai akwai dalilai da suka zo daban mun san dama maganar malamai akan me hukuncin mutumin da yake taraka rukunin min arkanin islam idan mutum ya bar rukuni ɗaya daga cikin rukunan musulunci bai aikata shi ba me hukuncin sa ba har gaba ɗaya kawai ba akwai maganganu na malamai sun karkasa abubuwan kashi uku na farko akwai abin da ma'ana abubuwan nan guda biyar rukunan musulunci biyar aka sa su kashi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah gefen ta daban sai aka sallama gefen ta daban sauran rukunan su ma gefen su daban su uku da hajji da zakka da azumi mun bai wannan magana ashhadu an la ilaha illallah ma'ana shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah duk mutumin da ya bata wannan ba rikici ba sabani tsakanin malamai gaba ɗaya ba musulmi bane kaf'an duk wanda bai la ilaha illallah bai yadda da ita ba to wannan mun aje shi sai saura ne sai maganar sallah ko kuma mu je mu yi wancan kafin mu dawo kan sallah tunda akan sa muke waɗancan guda uku akwai sabani akan su idan mutum bai yi azumin ramadan ba za a ce masa kafiri ko ba za a ce masa kafiri idan mutum bai ba da zakka ba yana da dama yana da kudin kuma yana da misali za a ce masa kafiri ko ba za a ce masa idan mutum yana da dama ya je aikin haji shi ma bai je aikin haji ba da gangan za a ce masa kafiri ko ba za a ce to wannan malamai suka yi sabani mai yawa akan wani da dalilai wasu suka ce ya kafirta wasu suka ce bai kafirta ba aka samu dalilai akan kowanne da suke nuna sai idan mutum ya yi inkarin azumin sai idan mutum ya yi inkarin zakar sai idan mutum ya yi inkarin hajji to sai ya zama kafiri amma in bai inkari ba ma'ana bai ce wannan abun ba shi da asali ba ban yarda da shi ba in yi ya haka to hukunci ne tsakaninsa da shugaba shugaban musulmi shi zai masa hukunci idan mai zakka ne a yaƙe shi a karbe ta yana nan a musulunci mun huce nan yau mai azumi a sashi da bulala da duka da menene shugaba ya sashi ya azumi haka nan hajji akwai tsoratarwa da aka tsora shi ma shugaba ya masa amma in ba haka ba ba za a ce masa kafiri ba a rafa a mafi karfin ra'ayin ma sai idan ya inkari to amma dangane da sallah shi ma wasu malaman sai suka ɗauki wannan mazhabar cewa idan bai inkarinta ba to ba za a ce masa kafiri ba daga cikin masu wani ra'ayi akwai mazhabar malikiya mazhaban malikiya kan kan karanta izriya su risala duk da wannan magana cewa idan mutum ya jinkirta sallah bai ba mai ake masa yustatabu talata ko yau za a bashi kwana uku ya tuba ma'ana hatta yusalli har sai yayi sallah shine aka ce a daure shi a kurkuku shugaba ya sa kullum kowace sallah ta yi aje a ce ku je ku ce wani na kurkukun nan ya sallah idan yayi sallah to in bai yi ba a jinkirta zuwa washe gari kwana ɗaya ke kenan ko a yi haka har kwana uku in aka yi kwana uku ana cewa ya sallah ya ƙi sallah to me za a yi masa za a kashe shi to a nan suka yi mai saɓani kisan na me za a yi masa kisan haddi ne ko kisan ridda ne in aka ce kisan haddi ne to ba kafiri ba in aka ce kisan ridda ne to kafirci ne ina fatan fahimci abu to sai a mazhabin malikiya ba kafiri ba ne muddin mai inkarin wajibcin sallah ba amma in yin sallar kawai mun gane wannan abun wasu malaman a wasu mazhabobin suka ce in wannan matsalar ta sallah ta bambanta da azumi da zakka da haji saboda an ruwaito hadisai da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi cewa bambanci tsakanin musulmi da kafiri shine sallah wanda duk baya yin ta ya rusa addinin musulunci akwai nasoshin na ayyukan nan ko sannan kuma ga maganganun sahabbai da suke fadar cewa a duk mutumin da baya sallah kamar riwayar abdullahi bin mas'ud duk wanda baya sallah kawai kafiri ne ya fi daga musulunci wannan a rubutu daga sahabbai da dama to shi yasa wasu mazhabobin kamar mazhabar imam ahmad bin hanbal duk mutumin da baya sallah kawai ya zauna ya ƙi yin sallah har lokacin da ya fita suka ce ya kafarta ina fatan fahimci abu amma akwai malamai da dama dangane da in mun lura da matsalar abin da ya shafi harkar kafirci to matsalar kafirci tana da matsala tana buƙatar wato sai an yi aiki sosai kafin nan da nan a kai ta da cewa mutum ya kafirta ina fata mun fahimci abu yau ke sa wasu malamai da yawa kamar har shek albani yana cikin wanda suka rajjaha suka fifita wannan maganar ta cewa ba a kafirta mutum har sai idan ya yi inkarin wajibcin sallah in ba haka ba za a yi mata wannan hukunci ne na istitaba kamar da yake a mazhabar malikiya ina fatan fahimci abu amma dai nafsoshi a gun sauran mazhabobi akan cewa lalle wanda baya sallah to kafiri ne suna nan fa da yawa shi yasa wasu malaman fatawarsu kuma malamai a Saudiya kana tambaye su da mai hukuncin wanda baya sallah kawai kafiri ne shi yasa matsalar a nan wurin aka mu tattaunawa mutum yana zaune da gangan din aka yi sallar bai je yayi ba sai suka yi mazancen shin zai rama ko ba zai rama ba ai za mu yi wannan ana tattauna wannan matsala ko wanda suka ce kafirci ne yayi ya haka ya zama kafiri suka ce ba ramu ko akan sa kawai in ya dawo zai ci gaba da sallah tuba ya dawo musulunci dan haka kawai tuba zai yi tsakanin sa ubangiji ba zancen ya ramu sallah yau to amma wasu malaman suna cewa a in mun lura da cewa kamar da Sheikh Malam Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Shinkiti yake cewa asalin matsalan nan shi الخطاب الموجه إليه لا يزال قائما magana cewa an umarce shi ya sallah umarnin yana nan don haka ko ya ƙi in daga baya ya tuba to za a ce lalle ya zo ya sake sallah na fata mu fahimci abu yau za ka dai wannan abin kamar yadda ya faɗa a nan mu tsaya akan sa hakan amma kuma mu san cewa akwai wasu ra'ayoyin da ke nuna hakikatan wanda ya bar sallah har ta fita bai yi ta ba to kafirci ya aikata ma'ana ya kafirta don haka sai zai dawo musulunci sabo na fata mun ji abu yau dan matsalar tana da girma sosai kuma abun hakika akwai mamaki a ce mutum musulmi ne ya zauna har sai an sai an sa shi a kurkuku kana zaune ba fa abin da sallar nan ta maka ba ta ma laifin komai ba tashi kai asubahi ka ce kaki azhar ka zo ka ce kaki la'asar ta zo magariba ta zo isha'i ta zo kaga akwai kokonto dole idan mutum ba musuluncin nan ne baya so ba har a ce sai an sa shi a kurkuku ana shigowa kwana uku akwai mamaki a ce mutum kawai ya yin sallah gashi an kawo gaban daki ga ruwan an kawo ga komai tashi kawai kai kar a kashe ka ya san kuma za a kashe shi kaga idan bai ba gaskiya shi sama nan suka ce gaskiya idan ba mutum dama kafiri bane gaskiya ba ba zai ki yin sallah ba kuma wannan magana gaskiya tana da karfin ta to Allah sa mu dace to sai to kuma ba shi haka ya ce wala tu salla nafilatun ba'da sutuf ba ba matsala waɗannan ko da ke matsalolin suna da yawa shi ma akwai hadisin Uqba ibn Amir da ya kamata mu ji shi dangane da asalin hani akan wato nafil fili da lokutan da aka hana yin nafila ina gaba lafi mu gashi zuwa darasin daban sai mu yi shi mu tattauna shi ya waɗanne lokuta ne aka hana yin nafila sai zama shine darasin mu insha Allah barakallahu fi yassara Allah umura Allah mu dauke ta muke mu kara mana ilimi mai amfani Allah kara mana hakuri da juriya Allah sa mana albarka a ayyukan mu da rayuwa da yau da kullum Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa albarka iyalan mu da ƴaƴan mu Allah mu dauke ya tsare su daga kowace fitina Allah ya ba su tarbiyya ta gari illa maɗauki ya tsaye mai ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu abubuwa da ake na damuwa da tashin hankali a wurare da yawa muna roƙonka ya allah kai mana maganin su ka dakatar da su ka bar mu cikin kwanciyar hankali da zama lafiya ka bauta maka bisa sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك